نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ذو شأن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا أكو قوة رمضان بجراء النبي صلى الله عليه وسلم دولا لليهدو da arba'in da shida wanda ya daidai da a uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul qasas من زي ديدي فدن الله سبحانه وتعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الله تعالى يتي للي من صادر musu da magana mana mun ci gaba da kawo musu wahayinmu kuma mun fayyace musu magana mun bayyana musu ita dalla dalla mun gaya musu gaskiya mun gaya musu abin da ya dace su aikata la'allahum yatazakkaruna domin su ɗauki wa'azin da ake masu sai Allah ta'ala ya ce allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi min qablihi gabanin shi sun bihi yu'minun su suna imani da shi waɗanda aka ba su littafi gabanin alkur'ani mai girma wato suna imani da alkur'ani su ne yahudu da nasara waɗanda Allah ya ba su littafi gabanin alkur'ani mai girma Allah ya ba su attaura da linjila wasu daga cikinsu kenan idan suka ji alkur'ani sai su yi imani da shi saboda ya yi daidai da abin da Allah ya saukar cikin attaura ya yi daidai da abin da Allah ya saukar da shi a cikin linjila saboda sai su ba da gaskiya da shi wa idha yutla alaihim kuma idan aka karanta masu shi littafin qalu amanna bihi sai su ce mun ba da gaskiya da shi innahu alhaqqu min rabbina lalle shi gaskiya ne daga mahaliccin mu Allah inna kunna lalle mu mun kasance min qablihi gabanin shi muslimin musulmi ne masu mika waya ne ga Allah ulaika Allah ya ce waɗannan yau tauna ajrahum marratayn ana ba su lada su haso biyu bima sabaru saboda hakurin da suka yi akan bin Allah subhanahu wataala akan kuma walalin jarrabu na rayuwa da kuma ainihi hakuri daga sabon Allah shi yasa Allah ta'ala zai ba su lada haso biyu ladan imanin su da littafin da ya gabata da kuma ladan imaninsu da sabon littafi wa yadra'una bil hasanati sayyi'a kuma suna tunkuɗe mummunar ɗabi'a da kyakkyawar ɗabi'a idan ka masu ba daidai ba su sai sai maka daidai idan ka munana masu su sai su kyautata maka idan ka zage su sai su baka haƙuri suna tunkuɗe mummunar ɗabi'a da kyakkyawar ɗabi'a kuma haka ake son musulmi Allah yana yaban su ne in an maka ba daidai ba ya haƙuri game da komi ba komi ba kai ke da cin nasara kai ke da ci gaba domin da wanda ya muna nama ya samu zunubi kai kuma in ka kyautata mai ka samu lada in ka yi haƙuri ka samu lada in ka gajen haƙuri kuma kun yi tarayya da kai da shi cikin ku babu mai haƙuri ko ɗaya wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abinda wato muka azurta su wa idza sami'u lagwa a'radu anhu idan suka ji maganar da ba daidai ba sai su kauda kai daga barinta wa qalu su ce lana a'maluna aikin ma ai namu ne wala kuma malukum kuma aikin ku ai naku ne salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku a zamana lafiya la nabtagil jahilin mu ba mu neman jahilai mu malamai muke nema masana ba jahilai ba waɗanda za su yi mana rishin gaba da rishin hankali ba waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala a cikinsu yana ba da labari ne dangane da malamai waɗanda suke waliyan Allah daga cikin ahlul kitabi yahudu da nasara cewa lalle su suna imani da alqur'ani kamar yadda Allah ce alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi waɗanda muka ba su littafi suna bin littafin gaskiyar bin littafi Allah ce waɗannan sun ba da gaskiya da shi kuma Allah ce wa inna min alil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب Allah ce lalle daga cikin ma'abuta littafi akwai waɗanda suke ba da gaskiya da Allah ta'ala akwai waɗanda suke ba da gaskiya da abin da aka saukar da shi zuwa gare ku abin da aka saukar da shi zuwa gare su suna masu dukawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba su musanya ayoyin Allah da abin duniya ɗan kaɗan Allah ya ce waɗannan ladarsu ta tabbata a wurin Allah mahaliccinsu kuma lalle Allah mai gaugawa hisabi ne kuma Allah ya ce innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqani sujada innal ladina utul ilma Allah ce lalle waɗanda aka ba su ilimi idza yutla alaihim min qablihi gabana alqur'ani idza yutla alaihim in aka karanta musu qur'ani yakhruna suna faduwa lil azqani ga habobin su sujjadan suna masu sujjada wa yaquluna suna cewa subhana rabbina in kana wa'du rabbina la mahula suna cewa tsarkin Allah mahaliccin mu ya tabbata lalle alƙawarin Allah ya kasance abin aikatawa ne waɗannan ayoyi ne da Allah yake yaban wasu daga cikin alil kitabi waɗanda suka ba da gaskiya yayin da suka ji alkur'ani mai girma kuma Allah ya ce wala tajidannahum ko wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع شيء وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ألا ولا تجدن أقربهم للي ذاك سامو mafi kusancin su mawaddatan ga kauna da soyayya lilladina amanu ga waɗanda suka yi imani alladina qalu inna nasara waɗanda suka ce su nasarawa ne nasarawa sun yi san musulmi sama ga yahudu nasarawa sun yi san musulmi sama ga arna ma'akuza waɗanda ba su da addini a shekara akwai tsantsan arna akwai yahudawa akwai nasara cikin addinai innal ladina amanu wal ladina hadu wasabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku kungiyoyin duniya daga suna Allah ya faɗi su to cikin su waɗanda suka yi kusan alaka kyakkyawa da musulmi su ne nasara muna ganewa ko su ne nasara kiristoci ba wai wata soyayya ba ce haka amma dai kusan soyayya mafi kusanci ko alaka mafi kusa waɗanda za a zauna da su a yi komi da komi da su cikin sai nasarawa ba bai hudi ba bai hudi ba zanna da musulmi Allah ya ce abin da yasa bi anna minhu qissisina saboda akwai gaggan malamai a cikinsu wa ruhbanan akwai kuma waɗanda suka yi watsi da duniya suka tsaya su bauta ma Allah wa annahum la yastakbiruna kuma su ba su da girman kai wa idza sami'u ma unzila ila rasuli in suka ji abin da aka saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani tara yunum tafidu min ad-dami sai kaga idanunsu suna ta zubar da hawaye mimma arafu min al-haqq saboda abin da suka sani na gaskiya wanda ke wurin su sai suka ji irin shine alqur'ani yake gai yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a shahidi sai ka ji suna cewa Allah mun ba da gaskiya da wannan littafi naka ka rubuta mu daga cikin masu shaida akan cewa wannan alqur'anin littafin ka ne mu ma mun shaida wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min alhaq me yasa mu ba za mu yi imani ba game da abin da ya zo mu na gaskiya ba suna ce suna tambayar kansu wa malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min alhaq me zai hana mu wa naqma an yudkhilana rabbuna ma'a alqawmi salihin kuma muna kwadayin Allah ya shigar da mu tare da bayi na kwarai a cikin aljanna Allah ya ce fa sabahum Allah bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin sai Allah ya masu tukunci da lada saboda abin da suka bari Allah ya ba su tukuncin gidan aljanna kuma wannan shine sakamakon duk wanda ya kyautata to kaga wannan duka yabo ne Allah mai girma da daukaka yake yi ma waɗanda aka ba su littafi gabanin alqur'ani mai girma ita wannan aya la tajidanna la tajidanna shaddan nasi adawata sai da jubairu ya ce ta sauko ne a cikin mutane guda saba'in daga cikin manya-manyan gaggan malaman yau abin nan nasarawa wanda najashi ya turo saura annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya karanta musu yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim لتنذر قوما ما ما انذر اباهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شأن إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون يا من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وعلى العبد الذي فضلني وإليه ترجعون أزوى ذلك الشيء أزوى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أزوى نمر قال يا كرنت أنس suka kama kuka manyan malamai ne aka turo sarki na jashi ya turo sauran annabi suka haushe suna ta kuka suka ce sun musulunta to shi ne su ne Allah ta'ala yake yabo a cikin wannan ayoyi da muka karanta cewa cikinsu akwai mutane masu sauƙin kai akwai mutanen kirki bayan Allah na kwarai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi ya ce mutane guda uku ana ba su ladar su cikakkiya ana ba lada sau biya ke ba su cikin su akwai mutum ɗaya daga cikin ma'abuta littahi wani mutum daga cikin ma'abuta littahi ya yi imani da annabin shi sa'an yi imani da ni manzan Allah in ji annabi da bawan da ya bayar da haƙƙoƙin da Allah ya ɗora mai akan Allah subhanahu wataala da kuma haƙƙin masu gidajen shi da mutumin da yake da baiwa sai ya ladabtar da ita ya kyautata mata ya ba ta kyakkyawan ladabi sa'an nan ya ‘yanta ta kuma ya aura abu shi. Kana da baiwa, ka kyautata mata, ka koya mata ladabi mai kyawu, ka ba ta horo kyakkyawa, kuma sai ka ce ka ‘yanta ta. kuma sai ka ce to kuma auren ki zani ta kiya ta sha horo mai kyau ta sha karatu ta samu imani cikakke kuma an yanta tafi sabilillahi ba tare da ta biya ba wance aure ta ai kaga ba za ta biya ba ko waɗannan mutane guda uku kowa cikin su Allah ya ba lada bibi za ya bashi mana in an tashi ba su lada rabanya musu ake yi to biyu an ba su lada irin ta kowa kuma sai a linka ta Allah ya samu dace sai Allah subhanahu wataala ya ce wa idza sami'u al-laghwa aradu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lalle kai baka shiryar da wanda ka so ka shiryar sai dai Allah subhanahu wataala shine yake shiryar da wanda ya so kuma Allah ta'ala shine mafi sani game da waɗanda suka shiru wannan aya yawancin malamai sun yi bayani cewa ta sabko ne wato a cikin ɗan uwan ma'aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine abu talib yana daga cikin sarakunan makka a lokacin ƙuruciya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin manyan manka da mutanen makka suna suna girmama shi suna darata shi suna ganin girman shi suna jin nauyin shi shi ya taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ya ta kare annabi sallallahu alaihi wasallama bai bari a cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi baya addinin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai yarda da cutar saboda amana aka bashi kasan mutanen da akwai riƙon amana ba su cin amana an ka ba su amana rikewa suke an ba shi amana dan dan uwan shi ne saboda haka ya rike wannan amana ashin hida ke gare gindin Ka'aba da marica ke shanye mai ita babu wanda yake zama ta cikin ɗayan shi amma yayin da ya riƙe annabi sallallahu alaihi sallama in manzo Allah zo sai ya zannar da shi tare da shi bisa wannan shahidai ga ɗayan shi kewaye da shi ba mai zanna ta in ba shi ba to haka ita ba manzo Allah kariya mutanen makka suna so su cuta ba annabi sallallahu alaihi sallam amma suna jin nauyin shi sai dai su kira shi su ce ka ce ma ɗanka ya yi tarakan kuma mai taraka shi ya zo ya same shi ya gaya mashi sai ka ji abin da mutane na suka ci ka yi haƙuri ka rabu da abin da kake yi da nan sun ce in kana son mulkin makka sai su baka so su haƙura in kana son matan da suka yi kyawu cikin matan maka aura maka sai a aura ma in kana son su tattara ma kuɗin su gaba ɗaya ka hi su kuɗi duk shirye suke su baka ita wannan al'amarin da Allah a kawo ƙarshen shi manzo Allah ya ce wallahi baba abun ba yiwa ina daga wuri na ne daga Allah ne Allah ya ce ayi kuma Allah yana gaba ga kowa saboda ka ba ni iya rabuwa da wannan al'amari tunda Allah ya sanya ni dole sai an yi shi yanzu ya gaya musu to shi ke na ci albarkacin ka za a yi haka ake ta yi haka ake ta yi har lokacin da rasuwa ta zo ma Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala da manzo Allah ya zo ya iske shi yana daukar rai ya samu Abu Jahl a wurin shi ya samu Abdullahi da Abi Umayya a wurin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yace baba qul la ilaha illallah kace la ilaha illallah kalma ce wadda zan baka kariya da ita a wurin Allah sai Abu Jahl da Abdullahi da Abi Rabi'a suka ce da Abi Umayya suka ce abu talib kana kyaman addinin babanka abdul muttalib sai manzo Allah ya ce sai kuma ya dawo manzo Allah sai manzo Allah ya ce qul la ilaha illallah haka ake ta yi su kuma in ya ji ya kalle sai su ce kakka yarda ka rabu da addinin uwayenka haka ake ta yi har inda ya kasance ƙarshe ce yana nan akan addinin abdul muttalib ya ya faɗi la ilaha illallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la astaghfiranna laka ma lam unha anka wallahi sai na ta loka ma Allah gafara yahi maka matukar dai ba hana ni ba sai Allah ya saukar da ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai dace da annabi ba bai dace da wanda suka yi imani da Allah ba sai roki gafara ga mushrikai ba ko da sun kasance yan uwansu ne na kusa bayan ya riga ya bayyana gare su cewa yan uwan nan nasu na wuta lalle yan wuta ne yan uwan nan nasu mushrikai kuma sai Allah ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta lalle kai baka ya shiryar da wanda ka so ka shiryar walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah subhanahu wataala yana shiryar da wanda ya ga dama ya shiryar shikenan ku kaga wannan yana nuna mamu mahimmancin rukun alkawari cewa mu bar mancewa dan adam ɗabi'a shi mantuwa ne ko kuma ganganta mantuwa muna ganewa ku duk wanda baya da kyakkyawan alkawari manzo Allah ya ce baya da imani butulci baya da kyau duk butul ba mumini bane kai butulci ka zama na wani gida ka yi lakon ka kare kamar ce da wannan gidan ko ka zauna wannan gidan matsayinka na almajirin gidan a hankali a hankali har ka zama wani abu nan ne cinka nan ne shanka har ma amira kamar dan gida a ce ka dawo gidan ka zanyi kwana daga nan za ka zanyi ɗaukar allon ka sai makaranta ka zama kamar dan gidan daga nan daga nan an mai gidan ma ya ce ma duk ranar alhamis da juma'a ka zanyi ban shi shago ka koyi kasuwa har wata rana ka zo ka kere shi ta shi shagon shi ya mutu kai kuma ka aza wani naka kuma ya tashi Allah ya baka amma kuma kenan sai kamanci da wannan gidan wannan rashin imani ne ko kuma malamin ka da ya koya ma karatu ka rena shi ruwan ka da shi da an samu wani sabani shi kenan ka gama da malam malam makiyan Allah ne malam baya aiki da ilimi duk kenan ba ruwanka da shi sai ko gamu a ci gaisawa tun baka san alif ba shi ya koya maka ka sha bulala shi baka san komai ba shi ne ya hiddo ka daga cikin duhun jahilci ya kawo ka cikin hasken ilimi amma ka rena shi wannan butulci shi manzala ya ce duk irin wannan baya da imani irin shi ne abu talib ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi riko ya rike annabi shi ma annabi sallallahu alaihi sallama da ya zo wurin rasuwa kana ga yadda manzo Allah yake talallaba shi yadda yake kokarin ya faɗi kalmar shahada kuma da ya rasu manzo Allah ya ce la astaghfiranna laka ma lam unna anka wallahi sai na ta roƙa maka gafara Allah sai an hana ni in dai ba hana ni ba to zai ta roƙa maka gafara wurin Allah ka ba kyakkyawan alƙawari kenan manzo Allah bai manta kyakkyawan zaman da yi ba shi ya sama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ya ga yana da iyali da yawa sai ya ce ma abu talib cikin yaranka ba na aliyu saboda ya rage maka ɗawainiya saboda ya san an mashi ya ɗauko ali ya kawo ya gidan shi ali gidan manzo Allah ya girma sallallahu alaihi wasallam to haka ake so duk wanda ya kyautata ma kakkamanci bahaushe ya ce da da mantuwa shege ne tashi ba da bane ya zama shege wanda za a maimanci ya kaɗi abu ne marina shi zunubi ne babba ta sau da haka in ma muna cikin irin wannan rudanin to mu hita in muna cikin wannan rabkanan mu bari in muna cikin waɗanda muka tsinci mu cikin irin wannan hali mu tuwo mu dawo mu je mu bibi inda muka zauna mutanen da suka kyautata mana lokacin da mu san komai na rayuwa ba mu koma mu biya su bashi saboda wallahi bashi ne ko kiyama sai ka biya shi tunda kama Allah ba daidai ba ka san Allah sai ya kama ka ko amma ka gyara da istighfari ka tuba laifi ne babba ba a san mutum ya zamanto irin haka amma alheri kai kuma kai sharri a kyautata ma kai kuma ka munana Allah ya kiyaye mu Allah subhanahu wataala ya ce to innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha lalle kai baka yi shiryar da wanda kaga dama sai dai Allah subhanahu wataala shine yake shiryar da wanda ya ga dama wa huwa alamu bil muhtadin kuma Allah ta'ala shine mafi sani game da waɗanda suka shiryu sai Allah ta'ala ya ce wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina wa qalu suka ce inna tabi'il huda ma'aka mana maguzawa arna waɗanda ba su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba suka ce in muka bi shari'a shine alqur'anin da Allah ya turo ka da shi in muka bi shi ma ka tare da kai nutakhaffaf min ardina za a caccabe mu daga cikin kasashen mu mana uzurin su wai suke kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin rishin yin imani da shi cewa in sun bi shari'a to za a dauke su mana muna tsoron in muka bi abinda ka zo da shi na shari'a wato muka saba ma waɗanda ke gefen mu daga cikin garuruwa da ƙabilun larabawan da suke gehen mu muna tsoron su nuho mu da cutarwa da kuma yaƙi mutakhaffaf da larabci shine al-khaff ko al-ikhtitaf shine ɗauke mutum sace mutum ya ke ce ma al-ikhtitaf shine mi shine kidnapping dauke mutum da larabci shi ke ce ma al-khat ko al-ikhtitaf a dauke mutum a dauke mutum da kaga sai dai mu ji labarin shi wasu kasashe a ce a dauke mutum a zuwa dauke mutum kamar dila kosho kike na an dauke shi sai an biya kudi a sake shi da ko najeriya ko najeriya shekara 20 da ta wuce babu wannan abu ko najeriya sai dai a tare ka in ba kada akwai masu rubuta maka nomoni zai ce ka kware rigar ka da reza a sama no moni jini na zuba ce ta kaba mutane wa tambayi sunanka in kace sunanka idi kaga kalma uku ce ya rubuta barka ga tayyaka amma kace sunanka abubakar kaga lambobin sun yawa to da sai dai a yi haka nan wa same ka da bulala daidai sunayenka wasu maimakon su sa mareza daidai sunayenka idi ko sai ma bulala uku a cuta yi i de i ci taka wa mutane in kuma hudu ne haka nan in biyar ne haka dai wasu kuma su yanka ma reza ta amma ba a ɗauke mutum amma kaga yanzu abu ya zama tun muna jin shi nesa har ya zo cikin mu amma duk jarabawa ce daga Allah a wahala ba ta dawama kamar yadda daɗi kowane abu ba ya dawama ba abin da ke dawama sai sarauta Allah komi zai zo ya wuce amma ba a yi shi ba wata rana dazuzzukan nan sai kaji kayi shi haɗa ka kwanta kai kwana cikin daji shekara goma da ta wuce wannan dajin mun taba awa ɗaya bisa moto muna gudu cikin shi ba mu game da kowa ba wanda ya zo ya wuce mu shekara goma da suka wuce bisa moto muke awa ɗaya muka yi muna gudu ba mu gaba da kowa ba har muka je garin da zamu kuma haka muka dawo sai ma kusan magariba muka dawo muna zuwa nan ana sallan magariba can kuriya can ba su ma san sai ba ba sosai naira ba kowa daji ne kungulmi ba kowa cikin shi sai ikon Allah ba kowa mu tsaya mu huta mu tsaya mu kalli daji mu kalli abubuwa yanzu kuma ka gaba yiwa don sai dai da jirgin sama zan kele ka haka muna kallo awa amma ba da mota ba ba da to kaga abin bai daɗe ba to kuma insha Allah zai wucewa da ikon Allah matukar dai muna haƙuri muna addu'a kuma muna rike gaskiya muna barin muna hicci dan duk muna hicci ya kawo wannan abin akwai rashin haɗin kanmu akwai muna hicci akwai rashin kishin ƙasa ka ji mutum an ce wai jika ɗari aka ba shi wai ɗari ne me za ka ji jika ɗari wanda ya rana ya ce wa aka neme ta babu ita saboda ita ka sai da ƙasarka ka sai da danginka ka sai da jama'arka nawa jika ɗari take ka zo ka ga su ma masu abin ga su nan cikin yunwa suke wahala ce kawai jaraba ce su ma masu ɗaukan mutanen duk wurin da ake ka ji wani ansa ya ɗauko mutum na a baya jika ɗari biyu an ba da miliyan biyar shi ɗari biyu ce tashi tsaya bai ya lalace ya zakar ka ne me ya amfani abin da za a baka ko nawa za a baka bai kamata ka sai da ƙasar ka ba bai kamata ka sai da al'ummar ka ba kishin ƙasa yana da mahimmanci mutane su san kishin ƙasa cewa abu ne mai kyau addinin musulunci ne dabi'a ce mai kyau manzala ya kishin makka na aka yi shi ya ce ke makka in ba da an kore ni ba wallahi ba ni hita daga ciki makka yake ma magana kamar yana magana da mutum ya ce na san duk duniya ba ƙasar da Allah yake so kamar ki amma horata aka yi kuma dole in hita an kore ni kuma Allah ya ce in haƙura in hita don haka na hita amma kina nan cikin zuciyata daga kishin ƙasa yana da kyau ƙasa in ba ta da mutanen da suke kishin ta ta mutu ta lalace ba inda za ta tahiya sadaka mu zanki kishin ƙasanmu ballantana ƙasanmu ƙasan musulunci ce ƙasa ce ta addini da inda kai ƙasanmu musulmi ne ba kaga in kai kishi mai kai kishi musulunci kai kishi to suka ce nu takhattaf min ardina za a caccabe mu daga ƙasar mu mana waɗanda ke gefen mu arna kafirai waɗanda su basu musulunta ba za su zo su ɗauke mu ko su yaƙe mu Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman amina shin ba mun tabbatar musu da harami wanda yake amintacce ba yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna wanda ana kawo mai ‘ya'yan itacen duk wani abu da ka sani na ɗayan itace, ana kawo magarin maka. Mun ba su harami amintacce, Allah subhanahu wa ta'ala bai bari a yaƙi ɗan makka. Duk wanda ya kawo ma ɗan makka yaƙi sai Allah ya shiga mai yaƙin. Allah ce, su duk da ke cikin harami amintacce kun ce kuna tsoron wani ya zo ya ɗauki, wa zai ɗauke ku. Kun manta abin da ya faru ga ashabul fil. Giwa aka zo da ita wajen guda tara. giwaye da yawa aka zo da su daga yaman domin a zo a rushe ka'aba suna zuwa daidai wata mararraba da ake ce ma wadi muhassir in ka baro musdalifa za ka mina dab da zuwa da shigowa makka wurin yana nan in ka yi larabci da ka zo ranar da ka baro musdalifa da sai za ka mina za ka gana an rubuta wadi muhassir ana zuwa daidai nan sai giwayen suka durkushe aka yi aka yi su tashi suka tashi aka tada su aka yi kwana da su sai suka yi tahi aka dawo da su ana zuwa wurin su kuma suka durkushe aka aka yi ta kwashi ba daɗi da su su tashi a tada su a yi gusum da su su tahi a yi arewa da su su kiya har Allah ta'ala ya ce wa arsala alaihim tsairan ababi nan ne Allah ya kuma tsuntsayen tarmihim bi hijaratin min sijil fajalahum ka asfi maqul to ku da Allah ya mai irin wannan an zuwa ya fada a bata muku gari Allah ya hana mu ce wani ya zo ya dauke ku ba wanda zai dauka ku sannan kuma ga 'ya'yan itacen kowane irin ɗayan itace ana kawo muku rizqan min ladunna wanda arziki ne daga wurin mu inji Allah walakin na aktharuhum la ya'lamun sai ka iske ɗiyan itacen da ka sani gaba ɗaya maka ga sunan kuma duk ba wanda aka shirka daga ƙasashen waje ake kawo su kuma ka same su ma ana bada su kyauta irin wannan firigon da kake gani ta mota ta ta ta nan ta madara sai ka iske wani ya ciko ta da lemu orange guda biyar biyar cikin wani dan abu wata wata leda leda haka wata yan raga raga ko guda biyar ko guda shidda cike tun da kasa har sama mai sanyi duk wanda ya zo a bashi fi sabilillah kuma ba garin ake noman ba sauwaye daga wata kasa fa yake bada ko banan da iske banan ita ma cikin wannan raga ana taba mutane ko kuma fom ana taba mutane shi ko kuma ka ga rezan shi ma ga yanan cikin faken shi ana tarba mu mutane ba ɗaya itacen da za ka nema maka ka rasa walantana da bino da bino uwa ba za ka iske da bino cikin ma- shagon maka sai ka iske kala-kala na dabino ya kai talatin wannan dama su ke noma abinsu kala-kala ka wani gungume mai kamar girman hannun na ka wani kume mai karasa ma yadda za a ci shi ka ga wani dan siriri ka ga wani dan kararrami girman shi baya wuce ra- rabin dan kan yatsan nan da kasa baki sai ka shi ya bashi kamar ba dabino ba kamar kamar inji ya kera shi dabinan iri-iri ga su nan da ɗiyan itace ma sai ka rayu ɗiyan itace sai ka yi ta rayuwarka kuma ba na ake noman su ba Allah ne ke kawo su Allah ya ce walakin na aktharum la ya'lamuna sai dai yawancin mutane ba sani ba Allah ya sanar da mu Allah ya hidda mu daga cikin waɗanda ba sani ba Allah ta'ala ka ba mu ilimin da zai amfane mu duniyar mu da lahira Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah azumin nan da muka kai na uku ya Allah ka sa mun yi daidai ya Allah Allah karban mana shi ya Allah Allah ka yafe mana ya Allah Allah ka gafarta mana Allah ka kara mana rahmarka da albarka Allah ka yanta mu daga wuta ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah subhanahu wataala ka sa mu kare da duniya lafiya waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya marigaya Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa sun huta Allah ka ba ka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka zaunar da ka san mu lafiya ka raba mu da tashi hankali ya Allah Allah ka shirya da yan ta'addan mu da yan bindigan mu ya Allah bada san mu Allah ka shirya su ya Allah jami'an tsaron mu dinda su ya Allah ka tsare mana rayuwar su ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su ya Allah Allah ka kara musu Allah ka kara musu nema kai Allah Allah ka kara musu rahama kai Allah Allah ka kara musu budi na arziki ya Allah shugabannin mu duk inda suke Allah ka tsare mana su ya Allah Allah ka kare mana su ya Allah Allah ka kare mana lahiyar su ya Allah ka kara musu gaskiya da rikon amana da adalci ya Allah da tausaya ma talakawan su ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid da a daga cikin wasu bayan Allah yau ma wani bawan Allah ya ba kwamitin marayu buhun shinkawa 20 da karton maka goma da karton spaghetti goma Allah ya saka ma da alheri Allah ya biya bukatu gaba daya Allah ya sa cikin su kelin kyawawan ayyuka Allah ya sa ya samu abin shi cikin asusun ajiya a wurin Allah ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wanda aka yi domin shi Allah ya karba waɗanda aka yi domin su Allah ya sa su amfana da abin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin